أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa ranar lahadi na littafi al'adab al-mufrad na wane mai littafi muhammad bin ismail wanda aka yi sani shi da imamu buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 imamu buhari ya bar duniya hijira tana da shekara 256 yau muna nawa ga watan rabiul awal biyar ga watan rabiul awal shekara ta 1444 shi kuma imamul buhari kenan ya rasu ya tana da shekara 256 kenan kana so ka ga rabuwar shi rabonmu da imamin buhari a yau sai ka yi 256 ka hudda 444 dai sassan kansis mil katsan karanta katsa kai muwan dai sassan kansis kenan nuna waka dubu da dari da tamanin da takwas kenan yanzu da mu da shi mai littafin ga buhari dubu da nawa aka ce da ɗari da tamanin da takwas shekara dubu da ɗari da tamanin da takwas da mutuwar imamu buhari wanda wannan littafi nashi al'adabul mufrad ɗaya ne daga cikin littattafai wanda duniyar musulmi take yawan karanta su a kan fannin abin da ya shahi tarbiyya da tabi'u wanda musulmi ya kamata ya ɗauka wanda duniyar musulmi majalisi majalisi ana yawan karanta shi kamar yadda littafin shi wancan sayi al-buhari shine gwarzon littafi shine asaful kutub ba da qur'an duk littattafai na hadisi shine gaban su da wannan ake wa imam buhari taken taken amirul mu'minin da fil hadisi a wancan satin mun kare babi na 180 inda yake cewa babin la ya sulhul kazibu mun kare ruwaya ta 387 hadisi ruwaya ta hadasina kutaybatu hadasina jariru an a'amashu an mujadidu an abi ma'amari an abdullahi qala la yasduhu kazibu ƙarya bata bata ne bata la yasduhu kazibu ya za a fasarta ƙarya ba ta nagartaka ko kuma ƙarya ba ta zama abin kirki kenan ƙarya ba ta nagarta fi jiddin a magana gaskiya wala hazanin ko a wasa kenan in dai ƙarya cika kai ta ko da a gaskiya ne ko a wasa wala ya an ya idda ahada kuma wala da hushe an ko da ɗayan ku ya alƙawanta wa ɗansa wani abu sun malayun shi da kuma ba zai cika mai ba kenan ba zai ba shi abin ba kenan ko a wasa ba a ƙarya shi wani mai littafin imam buhari ana rawaitowa ya je an sa hadisi wajen wani da ya je an sa hadisi wajen wani malami imam buhari sai malamin zai kama buɗe shaka sai ke karkata mata kamar ƙwarya kuma ƙwarya babu komai a ciki dan ta zo kamar yadda muna so mu kama dabba ba muna mata haka ba dan ta zo yana malamin sai yake mata haka yana so buɗe ta zo kama ta sai imam buhari ya ce a wanda yake wa dabba ƙarya ma kuma a amshi hadisi gurin shi sai ya kyamsa hadisin gure shi kaga da suke tsantsanin a yi magana komi gaskiya yanzu kaga kuma mun zamanin namu ne yanzu illa man rahima rabbuka sai dai Allah kiyaye eh da wuya yanzu kowa zuba ta yake sai Allah kiyaye ko ko a wasa ko a ne su kai ɗaya ne ta da wanda sai mai kokari ma muna kiyayewa muna karanta abin da fata Allah ya kiyaye mu gaba daya zan mu tashi babe na 181 sai imam buhari wa sunan babu ya ce babun idan muna karantawa kowa ya rika bin gurin ya asaba rike kalamin risas wannan karayo ka rike shi sai ka rika jan layi inda baka gane ba ko ka rubuta da hausarka ko ko me sai ka rika yi ya kasance duk hadisin da muka koya kai ma ka iya koya shi ne amfanin shi zama a shura babun babun babi allazi yasbiru wanda yake haƙuri ala azan nasi a bisa cutarwar mutane allazi wanda yasbiru yake haƙuri ala azan nasi a bisa cutarwar mutane wannan babu yana karantar da mu wai mutum da zai zamna cikin mutane a yi gwagwarmaya da shi a cuɗu a yi sama a yi ƙasa yana haƙuri da mutane shi ya yi alheri da wanda zai raɓe shi ɗaya bai shiga mutane kenan shi ne wanda ruwa zai karantar da mu mumuni da zai zamna a yi gwagwarmaya a yi sama a yi ƙasa a cakula da shi yana haƙuri da kowa shi ya yi alheri daga wanda baya shiga mutane shine imamu buhari sai wa sunan baban babun allazi yasbiru waɗanda yake haƙuri waɗanda yake haƙuri ala azan nasu a bisa cutarwai mutane sai yake
قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم wannan ruwa da zama karanta ruwaya ce wadda ahmad ya hudo ta a cikin musnad da imam ahmad kuma ruwaya ce a tana cikin sahihil adab na furad wadda albani ya saka kenan ruwaya ce sahihiya yace hadathana adam qala hadathana shu'ba an a'amashu a'amash shine ake mai sulaiman an yahya bin wasabin an ibn umar ibn umar shine abdullahi bin umar an nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace al mu'minu mu'minin allazi yukhalidun nas wanda yake cakuluwa da mutane kenan yake ake gogormaya da shi cakulu da mutane wa yasbiru ala azahum kuma yayi hakuri a bisa cututtukan da mutane suke mai khairun shi ya ji alheri min allazi la yukhalidun nasa daga mumunin da baya cakuluwa da mutane wala yasbiru ala azahum kuma baya hakuri a bisa cutarwar da mutane suke mai kenan wannan ruwaya mu take karanta da mu kenan zama da mutane sai da hakuri ba kowa ai aya alqur'ani ce take waje Allah ba'adukum li ba'adin fitna a tasbiru mun sanya shashen ku da shashe fitina ce da jarraba kun ya guri ko ba ya guri ba kenan bai zama bai wace kai ka zamna kawai ba wanda zai tsangwame ka ko ba a taba ka ko ama wani abuwa kenan dole sai ka samu wani ya ci ma mutunci daga can wani ya gaya ma magana wani ya ma kaza wani ya ma kaza wani ya ma kaza amma da bisa kai sai kai hakuri saboda kila sun rarrage mama eh kama adashi ne suka ba can yi wanda ya zage ka wanda ya gaya ma magana wannan ya wuce da kai wannan ka wuce ya ce kaza kenan me ake ma kullum police ake ma shi ko ana mai muwa kenan ka cakuli cikin jama'a ana gwagwarmaya ana gaya ma magana alheri saboda kai kula na police m police day police ba shi kuma wancan mai ana mai muwa muwa kenan a musulunci buhari ya kawo wannan hadisin nunawa ai da kwai uzula da ake cewa mutum in garin ya sha biyu kamar banna ta yi yawa yarsa yadda zai sai ka ɗaura cewa jama'a kake zama cikin jama'a wannan ya zo shi ma a musulunci to amma dai abin da ya alheri wanda ka zamna a yi gwagwarmai da kai kana haƙuri da mutanen nan kai kai alheri da wanda bai cikin su kawai abin da ba so da kenan in zama unguwa ne ko zama unguwa ko zama makwautaka mun yi karatun can baya a wajen haƙun hira kamar kana iya sake unguwa kana iya sake abokai kana iya sake yi to amma dai a zama dai kamar mutum zai tattare na shi na shi ce zai koma kauye ko koma can wata karkashi ya zauna saboda maraya wannan ya tsaro shi wannan kaza ai wanda ka zauna ka rika hakuri zaman annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani sahabi wannan sahabin ya wata kamar daji ne da ruwaya tirmizi riwaya abi huraira sun turmizi ya hudu wani riwaya inda yake cewa marar rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama bi shurbi wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yana zagaya ne daji sai wuce wata mashaya kamar wani guri rija inda ruwa na uku gowa sai kuma gurin ya gan shi ga ruwa mai sanyi kuma ba kowa kuma ruwan gurin ga sanyi ga inuwa gurin duka gurin dai ga yanin gam kuma ba kawai bacci kuka tsaye ba abin da yake yi sai ya ce fa a jaba sai gurin nan sai ya burge shi sai ya burge shi dai dai wannan gurin ya burge shi sai ya ce lau ita zantun nas ai da na kaurace wa mutane in tashi in bar madina in koma wancan gurin in zamana ne daya in zamanto ba na komi sai sallah sai salati sai azumi da kaura saboda zama mara ya kaura ya koma can dajin nan amma dai sai ce walam af'al hatta as'alu nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma to bana kaura ba in aikata wannan har sai na je na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan namijin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai la tafa'al kadda ka aikata yanan kadda kaura cewa mutanen nan ka koma can bayan garin nan ka zamna kai daya kana ga ana mara ana tsangoma ka kai wannan annabi ta mai kawai la tafa'al ka aikata dan wannan annabi sai sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa inna maqama ahadukum fi sabilillahi afdal alayhi min salatin fi baitihi 70 marra tsayi wa ɗayan ku a cikin al'umma ayi gugurmaya da shi yana cikin gari ko bi ana yi da shi aka ce afdalu kenan tsayi wa ɗayan ku a cikin sabilillahi ana gugurmaya da kai kuma kana aiki na fi sabilillahi shi yahi alheri da ka je ka kaurace ka zamna a gidanka yahi alheri zaman nan naka da sallah 70 ta kwana 70 kenan wanda zaka tsaya a garin cikin mutane ana komi da kai yayi alheri da wanda kai ka kaurace ka je can daji ka zamna kai daya yayi alheri da sallar da zaka yi ta wannan ta nawa 70 aman ta shekara 70 sallar da zaka yi na kai daya zama a cikin jama'a yayi alheri saboda in kana cikin jama'a ai zaka rika samun ladan zumunta zaka rika samun ladan hakuri za ka rika samun ladan jana'iza wannan ya mutu an je an binne da kai wannan ya samu da wuri an yi jaje da kai wannan bai da lafiya ka je ka gaida shi wannan ya yi gobara ka je ka jajanta mai wannan ya accident ka je ka jajanta mai wannan ya samu karuwa ka je ka taya shi barka amma dai kada tafa kaga dan wani tuba ka same su dan wani yake fa inna maqama dan wani yake fa inna maqama ahadukum fi sabilillahi afdal min sallatin fi baitihi 70 aman zaman ɗayan ku ka zamna a cikin gari kana aiki na fi sabilillahi shi ya hima alheri da kauracen ka zamna kai daya da sallar shekara 70 kenan wannan ruwa da take nuna mana zama cikin mutane a yi haƙuri an cuci mutane daban dubundai wanda suka zo tun gabanin ka kenan gwagwarmaya zama ake aini ayi ayi gwagwarmaya da mutane tun da kai ba kowa ne ba ai kowa ana cutar shi ba wanda zai zauna yanzu ka zauna kai daya misali ita wana wana duka yana nan mutum zai zauna shi ɗaya ce shi ba abin da za a cuce shi kawai kai ka zama ba abin da za a ma ba an gwagwarmaya da kai ba ba an cuce ka ba ba an yi da kai ba ba an gaya ma magana ba ba an tsangwame ka ba ba an yi kaza ba an yi kaza ba kai waye ai kowa ana mai wani hakuri ake kenan yadda ka san kai kana wa mutane yadda ka san kai ana ma ai kai ma kana wa mutane ita duniyar nan fa annabawan Allah ne kaɗai ma'asumai annabawan Allah su kaɗai ne ma'asumai wanda ba su tsangwaman mutane ba su kaza ba su kaza amma duk yadda kake kai mai laifi ne yadda kake laifi kai ma kana wani yadda aka ke ga ana ma laifi kai ma an ka auna kana wa wani to dan wanda yake ma almu'min mu'mini allazi wanda yuhadidin nasa yake takulwa da mutane wa yasbir ala azahum yayi hakuri a cutar da suke mai khairu shi yahi alheri min allazi la yuhadidin nasa daga mu'minin da bai takulwa da mutane ana gogormaya da shi wala yasbir ala azahum ko baya hakuri a cutar da mutane suke mai kenan ka zauna a cikin mutane ana taba ka ana cutar ka alheri ne saboda kullum police ake masu shi wanda yake ma ana mai muwa mun gane wannan sai ce babun asabaru ala aza hakuri absa cutaswa kenan duk in aka cuce ka kai ne ka yi haƙuri shi ne ce asabaru haƙuri alal aza absa sai ce
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم yani tarjama asabaru ala hakuri a bisa cutarwa cutarwa ta a rika gaya ma magana banza ko magana ta batanci ko wani abubuwa kenan duk in ka ji ka rika ne hakuri saboda waɗanda suka wuce tun gabanin ka an gawa annabawan Allah an hadi an hadi an hadi duk kowa ya hakuri kenan kai ma in ka ji amma kai hakuri shine cewa baban asabar hakuri ala azza afsa cutarwa sai ya ce hadathana wa muka karanta tare hadathana musaddadu qala hadathana wa yahya bin sa'id anwa an sufyanu wa sufyanu sufyanu sauri kala yace hadathani wa a'amash wa ne da a'amash suleiman anwa an sa'id bin jubair anwa an abi abdurrahman as-sulami abi abdurrahman as-sulami sunan shi abdullah bin habib yana daga cikin sugaris sahaba wanda aka haifa karshen kusan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi ne amma dai min su gari sahaba ne shine abi abdurrahman al-kunyashi sunan shi abdullahi bin habib anwa an abi musa daga abi musa wani ne abi musa abi musa al-ash'ari ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunan shi mun sha faɗi ba kamata duk sabon da muka yi tarjama shi an wuce gurin abi musa al-ash'ari ya sunan shi abdullahi bin qaisin abdullahi bin shine wa abi musa al-ash'ari daga an ce ba abi musa kenan yana ne abi musa al-kunya shi abi musa al-ash'ari baban musa kenan sunan shi abdullahi bin wa qais to dole na kuma abi musa al-ash'ari mai rike ya sunan shi abdullahi bin qais an nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa ahadun babu ko daya laisa ahadun ma fi ahadi kenan babu ko mutum daya au laisa shay'in ko ko babu wani abu asbaru ala aza yasma'u min Allah wanda yayi hakuri a bisa aza yana ji ana yi min Allah tamka ubangiji nan mu fasara hankali da kwai kaidar tauhidi laisa kamithlihi shay'un sai ce laisa ahadun babu ko mutum daya au laisa she'un ko kuma babu wani kenan wai babu wani mai haƙuri a bisa ɗan adam ko kuma a bisa talikan shi da magana da magana batanci da suke yi tamkar Allah kenan ai mutane suna magana batanci da dama ko amma dai Allah ya halice su yana ne yana haƙuri shine sai ce ma wa innahum la yad'una lahu waladan ai su kafirai suna liƙawa Allah da kaga yi fatanci ne wannan ko wa innahu la yu'afihim amma da duk da wannan Allah ne yana ba su lafiya wa yarzuquhum kuma yana arzuta su kuma baya laisa ahadun babu ko daya aw laisa shay'un ko ko babu wani abu sai ka gama in kana so fasara ta zoma daidai asibaru ala aza ya sima min nas wanda ya yi haƙuri a bisa ɓatanci da yake ji kamar Allah kenan ai Allah subhanahu wa ta'ala yana ji a ce Allah yana da ɗa Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza ko ai ɓatanci ne cikin mutane ko to amma duk da wani Allah ne yake yana haƙuri kuma Allah ne ya yi haƙuri wa innahum la yu'afihim yana ne yana ba mutanen nan wa yarzuquhum kuma yana ne kenan to an wa Allah ma wannan balle kai da ba kowa ba kenan ma ne yake kenan hakuri ake duk abin da zai tutarwa kai hakuri to kalmar fasara da in ka zo laysa laysa ala shay'un asbaru ala aza aza da fasar ta aza cutarwa to aza muna fasarta ta a cutarwa da kai darar da kai aza suna da babbanci darar shine cutarwa aza shine batanci magana kalma ta batanci in ka ce darar ai mutum bai iya halitta ba ta iya cutar Allah subhanahu wataala tun da ai aya can ta ce lan yadurru laha shay lan yadurru laha shay'a ba su iya cuta Allah ko kada kenan halittu ai ba su iya cuta Allah kuma can hadisi ya ibadi na Abi Zar al-Ghifari ya ce innakum lan tubligu darri fatudurruni ku ku iya kai gaya ku cuce ni balle ku cuce ni kenan halitta ba ta kai daraja ta cuci ba Allah duk abin da kai dan kanka kai kenan duk abin da kai awwa da kuma ahira kuma duk abin da kai aibu ku cuci Allah ba dan kanku kai ko to kenan abin da ake ne ala azakina wai abu sa magana kalma ta batanci kenan babu wani mai haƙuri a bisa wata kalma ta batanci da ake faɗi a kai shi tamkarwa ubangiji madaukai sarki saboda ana kira kafirai suna kira lahu waladan suna kira yana da ɗa kuma duk da wannan sai haƙuri kuma ya ba su waraka kuma ya yi mi ya arzuta su kenan da muke gane a wannan ruwa kenan haƙuri ake zama da mutane duk yadda ka kai in kai wani ne sai an yi sai an taba ka sai an fatance ka sai amma sai amma sai amma kenan ba zama ba zaka yi ka hau kenan ka zamna a yi gugurmaya da kai ana ma wannan shi ya yi alheri da wanda ya kauracewa mutane mun gane sai na gabe ci
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبط- كبعض ما كان يقسم فقال الرجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد ما أريد بها وجه الله to kai mm.
عز وجل قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر wannan ruwa da zan makaranta baitin ta zo a nan adab na farad kuma ruwa ya ce muttafiqun alaiha buhari ya hudota muslim ya hudota kuma daga cikin ashabu sunan su ma sun hudota ruwa ya ce wata take nuna mana wai kai da muka ce ruwa a hadisi mu na farko babu da muke yi mutum ya zamna ya yi haƙuri ya takuri da mutane a yi mu'amala a yi gwagwarmaya ya yi haƙuri da cutarwa da aka mai shi ya alheri ko to sai yake nuna ma hatta wai kogan koga in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma haƙuri yake da wa da mutane shi ma hakuri yake da wani ya zo mai da kwarancin ai mai tambaya wani ya zo da kwarancin nashi wani ya zo da kwarancin nashi wani ya zo kaza da adadin mai to annan ma ya hakuri balle balle ni kai balle wa kuma can ba ubangiji ya dauki sarki ma ka ce wa inna la yad'una lahu waladan duk a biya ne kenan annan shine ce ma wannan ruwa ya nuna ma annabi ma sallallahu alaihi wasallam hakuri yake shine yace ma hadathana am umar bin hafs qala hadathana abi qala hadathana amash wai amash Suleiman kala sami itu shaƙiƙan ya ƙul na jiwa shaƙiƙan yana cewa shaƙiƙ sunan shi shaƙiƙu bin salmat al-asidi al-kufi shaƙiƙan sunan shi ne shaƙiƙu bin salmat al-asidi al-asadi al-kufi ya shaƙiƙu aina ce sami itu shaƙiƙan ya ƙul kenan sunan shi ne haka sai dai sunan shaƙiƙu bin salmata ana mai alkunya da abi wa'id a can baya mun taba magana shi abi wa'il ismuhu shaqiq bin salmata al-asdi al-kufi yana daga cikin sahabbai muhdalamin wanda an aihe shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba da yana ba da labari yace bi isa nabi sallallahu alaihi wasallama wa ana ibnu ashara sana ar'a a ganama lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ma ina da shekara goma har ina kiwon dabbobi ai da kwai sahabbai wanda sun rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai basu ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko shartin ka zaman to sahabi sai aka ce mallaki ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi sai kaga annabin kuma kai imani da shi kenan kana samun guda biyu wanda zamanin annabin ya yi imani ko bai ga annabin ba ko kuma wanda ya rayu zamanin annabin bai shiga musulunci ba sai bayan annabin ya bar duniya shiga musulunci amma dai ya yi generation ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma a cikin tarihi ba a sanya su cikin wa sahabai to shi ma wannan shaqiqa yana cikin su wanda ya rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shaqiqu bin salamata amma dai bai ga annabi ba da wani bisa shi a cikin layin sahabai ya kula yana cewa shi da ihu sai ce kala abdullahi abdullahi yace wani abdullahi wani abdullahi duk a isnadi in yazo ma yace ma kala abdullahi abdullahi yace sai na abdullahi dan mas'udin ne kenan daga cikin abad abdullahi abdullahi a cikin sabai suna da da dama amma da iya ce ma abdullahi kada ya tsaya ma kawai dan mas'udi kenan in ya ce ma ibn umar in ibn umar ne sai ce ma abdullahi da kai abdullahi bin amr bin asi da kai abdullahi abdullahi kai a sahabbai al-isaba fi tamyiz sahaba in ka diba sahabbai masu sunan abdullahi sun kai 768 in ka diba irin littattafai wanda sai ka tarihin sahabai in suka kama abdullahi sai su kama dukkan abdullahi mai suna abdullahi abdullahi wajen sahabi mai suna abdullahi wajen 768 haka ka kuma usdul gaba littafi ne mai baka bayanin dukkan sahabbai to ka kuma duka isaba ko wanda zaga duka ga sunayen sahabi sahabi sahabi wani kenan sahabbai masu sunan abdullahi a kaɗan mai isaba ya ka sahabi bayan sahabi 768 duk sunansu a amma dai daga an ce ma abdullahi aka tsaya cik a sahabai da wake ɗan masu don shi ne ogan ogan abdullahi a sahabai da yadda a islam da ya ce ma abdullahi ma tsaya kai kasan da wake ɗan masu sai ya ce shi shaƙiƙa ya ce ya ƙulu shaƙiƙa ya ce ƙala abdullahi abdullahi ɗan masu'udi ya ce kasaman nabi sallallahu alaihi wasallama kismatan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani rabu kamar da ake kaga ganima ko wani abubuwa annabi sai ya raba kamar yanzu a ce ga shugaba yanzu a kawo sai a bashi ya raba ya ce a ba wani a ba wani a ba wani shine kasaman nabi sallallahu alaihi wasallama kismatan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rabu ka ba'ad ma kana ya kasin kamar yanda ya kasance shashin abin da yake can baya kenan al'ada ce daman an ka gani ma shi yake ne ilabawa shi ne nake ma ka ba'adi ma ka ne kasim kamar yadda ya kasance a can baya daman yana rabawa to da aka yi rabo kowa aka bashi far'in shi kai wani ɗauki kaza kai wani ɗauki kaza kai wani ɗauki kaza kai wani ɗauki kaza fa qala rajulun min al-ansari sai wani namiji daga cikin mutanen Madina sai ya ce wallahi inna hala qismatun ma uridu biha wajhi llahi na rantsa da Allah wannan rawan da annabi yayi ba dan Allah ya shi ba subhanallah to kaga ai eh wai da auna ma wai annabawa ma yadda ake musu eh a yanzu ba ka ne ba kai wannan abba kai babba a wuri sai wani ya tashi ce ba haka kai babba eh to kaga sai zo ka kuma hadisi ne muttafiqun alaihi buhari da muslim suka wudo shi sai ce wallahi sai da rutse ma inna hala qismatun wallahi wannan raban ma uridu bi wajhi lahi ba a yi shi ba dan neman yardan Allah kenan me yake ne ba ai ba ba ai adalci ba wannan raban ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam qultu ana sai abdullahi bin mas'ud yace sai na ci la aqulanna li nabi sallallahu alaihi wasallama sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama injuwa abdullahi da mas'ud fa ataituhu sai na zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi ashabi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabban shi fasarartuhu sai na yi asiri da shi kamar ka zo ana zaune a fada annabi sai ka zo ka gaya mutum sama sama sauran ba su ji ba shine fasarar duhu sai na asirta mai magana ya yi na zo ce ai ka ji wani abin da ya ce wai wannan rabar da aka yi ɗazu ko jiya ba a yi shi ba dan Allah da annabi ba shakka zalika alaihi sai abin ya yi nauyi ai da abin ya yi nauyi a bisa ta haƙuri annabi abin sai yi nauyi a kai shi wata gayyar wajahu sai fuska shi nan da nahi ta sauya wagaji ba sai yi hushi hatta wajidtu anni lam akun ahbartahu sai shi abdullahi dan mas'ud yace hannai ina ma ban ga ban gane ba hannai burin wajidtu nayi burin anni ne lam akun ahbartahu ina ma ban zo na ga annabi ba wannan labari wanda labari ce mai a ga abin da wannan sahabi yace amma duk da wannan daga baya annabi sai hakuri sun makala sai annabi yace laqad uziya musa ai an cutar da annabi musa ma bi aksar min zalika da abin da yawa daga wannan fasa bara annabi sai haƙuri sai tuna faɗa Allah ta ce fasibir kama sabara ulil azmi min rusul kai haƙuri kai annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ulil azmi min rusul suka haƙuri su wai ulil azmi min rusul su ne a cikin annabawa kasan da kai manyan annabawa wanda Allah ya ware su yace su ne ulil azmi da wa da wane ne ulil azmi karanta masa inna fa ina ilaika inna waina ilaika inna waina ilaika kama waina ila ko karanta musu shari'a lakum min ad-din ma shari'a lakum min ad-din ma wasabihi ibrahima wa musa wa isa ne wa minka wa min nuhi kenan kaga sunawa su biyar ko shari'a lakum min ad-din ma wasabihi ko karin za ku wuto su da kanku min ka aishi annabi sallallahu alaihi wasallama ga nuhu ga musa ga isa ga ibrahim su ne wanda ake ce musulmi ulil azmi min ar-rusul shine ai wacce tace fasbir kai hakuri kama sabara ulil azmi min ar-rusul kamar yadda ma'abuta daraja na daga manzannai suke shi suka yi hakuri kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce laqad uziya musa hakika ai an cutar da annabi musa ma bi aksari da mafi yawan min zalika daga wannan fasabara annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hakuri kenan me kake gane a wannan ruwaya kana gane kenan dan ni kai an zo an gaya magana sai ka yi sai ka hakuri mutane sun zo sun ce ubangiji ya da ɗa sun yi fatanci ga ubangiji mutane annabi ma an mai kenan muwa ya ni ya kai ya ku bayi yan ƙarshe ba dole mu hakuri ba to kenan shi ne ke gaya ma kenan wanda da aka zo annabi ya yi rabo ka zo ka ce ba ai abin dan Allah ba to ai ka san ta abu ya kai kai ko to kenan dole mu hakuri to haka tika annaba ulul azab in ka samu tika an cuce su ai nan ayata ce la ta kunu kal ladina usu musa min qabl kome yayi wal ladina eh yayi wal ladina amanu la takunu kal ladina azu musa fa bara'ahu allah mimma qalu wa kana inda allah wajiha ya ku wadanda kai imani kar ku zaman zo kamar wanda suka cuci annabi musa tun gabanin kenan fabar ahullahu amma dai shi Allah sai kubatar da shi min ma kalu daga abin da suka faɗi domin shi annabi Musa ya kasance inda Allahi wayi ha gurin Allah mai kima mai daraja ne ai wannan karkashin da ne sai hadisin Aba Huraira wanda shi ma Buhari da Muslim sun rawaito shi yake fassara mu inda yake cewa shi annabi Musa zamanin shi ya kasance kana rajulan hayinan satira ya kasance mutum ne mai tsananin kumya satira ko mutum ne mai yawa sutuce jikin shi gaba daya in yi sa riguna ma sai sa riga wajen biyu uku haka yi jikin shi gaba daya bai yi so a kafa ta jikin shi eh shi ne ce la yura min jildihi shay'an baya so a kafa ta jikin shi annabi Musa ko kadan me yasa istihya saboda kumya kenan haka yake a cikin bani Isra'ila yana cikin wannan abubuwan a cikin bani Isra'ila annabi Musa to mutane ya cika ce ai suka ce ai Musa ba komai bai sa yake ririke kai shi yana kip kip kip din sai dai ai a cikin fatar jikin shi ne ko ba ko wannan kuturu ne ko yana da gwaiwa ko yana da wani abuwa duka bani Isra'ila suka wadi sai suka wadi mai wannan suka ce Musa da yake sa wannan kayan nan da dama riga uku hudu ya rihe jiki kirif ba banza ba in ya bude ko gwaiwa ce a ciki ko mine ne ko kuturta ko wani abu ne a ciki duk suke masa zance yana da kaza yana da kaza na kaza to shi da ke annabin Allah a lokacin nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake so yi ya kutar da shi sai wata ra'anin Musa yana daji kamar haka bayan gari yana wanka bakin El Rija ko tafi haka ya aje kayan shi tunda ai zamanin da ai zaka je bayan gari kai wanka haka ya aje kayan shi a bisa dutse yana ne yana wanka yana wanka kare wankan da yake nan kawai sai Allah da ikon sai sa dutsen sai gangara da kayan dutse sai ta da kaya sai annabi Musa yake bin dutse yana cewa saubi har saubi hajar saubi hajar eh yana bugun da doki sandan shi yake bin dutse yana cewa saubi hajar saubi hajar dutse ya sai da kaya na dutse ya sai da kaya na da yana yadda da gudu to hikima Allah ce dan ya kashi ne shi Musa ya hutu haka nan uryanan sai ya janyo shi sai da ya kashi tsakkan wa'ansu jama'a na bani Isra'ila shine yake hatta intaha ila mala'in min bani Isra'ila fara'ahu uryanan ahsana ma khalaqa Allah sai ya janyo wannan anan Musa yana bin wannan dutsen sai da aka zo har wata jama'a tana zaune ta bani Isra'ila suka ganshi ga yanayin zo Allah ya haka ne suka ganshi kuma a hasanu ma halakan lawo sun ga halitta wadda ba su taba ganin ta ba halitta shi ta hita kowa kyawu duk idan da suka idan da suka gani a cikin wata mutanen ba su taba ganin halitta kamar wannan kenan Allah ya haka ne eh sai ya amshi kayan shi ga ruwaya abu hurairah da cewa yaje ta kishin dutsen fatatika bil hajari yayi ta kitsan dutsen darban bi asa kishi da sanda shi har dutsen sai da aka ga san bugwa ga ruwaya to shine ayat take cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la takunu kadda ku kasance kan ladzina azu Musa kamar wadanda suka cuci annabi Musa fa bara'ahu Allah sai Allah ya kubutar da shi kenan ya sanya ya fito dutsen ya doki kayan har suka ganshi shi haka fabara abullahu ko wa kana inda Allah wajiha domin shi annabi Musa ya kasance gurin Allah mai kima ne to dan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bai wannan sai ce laqad uziya Musa haƙiƙa an cuci Musa bi aksar min zalika he da wannan dan wannan ne ma sai yi sai hakuri sai ya ce babun islahu za ta bayyana babi na 183 in aka ce islahi gyara sulhu za ta bayyana da mutum biyu suna gaba masu gaba abokanka ko jama'a guda biyu ko fami da fami ko abokai da abokai suna gaba an yi fada an cakula ai ta an ci ai hakuri a zauna da mutane ko to a yau duk da wani wata ra'ayi wani dan fada kowa wa kowa kif kwana biyu to mutum biyu ne ga suna suna ne suna gaba to shine zai kantar da kai ce islahu za ta bayyana sulhu tsakanin mutum biyu masu gaba a can bayan wancan satin ai mun kawo ruwaya inda aka ce ba a ƙarya sai guri uku guri uku ƙarya ta yi na farko islahi islahi za ta bayyana mutum biyu suna gaba zaka yi sulhu tsakaninsu sai ka je ka ce wa wa ne kai wa ne ce jiya kasa barci kwana yana tuna wannan gabai shi kuma ya kama yake bai iya ido hudu da kai abin ya sha mai kai so yake kawai ku shirya sai babu wani mutumin kirki in ba kai ba sai wannan gabai kwana yake yana tuna ta mai barci ka je ka gane shi ma wance ka je ka gane ai da magamu wani yace ya tada hankali shi wannan gabar ta ishe shi bai iya barci tunani yake kenan ka yawa wannan karya kawa wannan karya wannan karya Allah ya ce ba abin ba ta da laifi sai ma ka sami lada wanda sa ta mai ta karya ta biyu fa hadisin rajulun limra'ati zancen mace ga matar shi ta yi tuwo ka ce kai tun da nake ba taɓa cin tuwo kama wannan ba kai ma kuma ka san ƙarya ce tun da ka ci a wani duniya da ke wani ɗaki ko kuma ta yi wani ado kin yi kowa kyau duk duniyan tun da kai ma ka san ƙarya ce kin yi kowa kyau duk duniyan nan babu mutane wannan tuwon duk inda na biyo duk gidan da na je na ci tuwo in dai ba naki na ci ba wannan koshi ko kuma duk tuwon da na ci in dai ba gukin tuwonki ba ko bulaguro ne daga na ci tuwo sai rika tuna tuwonki shi kuma in ya samu wata sauho a cikin ci ya san da na gidan ma to ai ƙarya ce kuwa sani shi ma san ƙarya ce ko to yadda kenan Allah bai kama mutum kenan ta soyayya abin da ya ba da mai tsarkashin da suka ce abin da ba ta soyayya ba ta kana so wannan in tana cikin gidan da ake mata wannan kare ba ta wajen kan ai auren ba ko kuma ai adashen nan da nake ina doka makkan nan da ke zanta wannan kudin nau da ya make daga yazo insha Allah sai mun je makkan nan to duk wani inda tana gidan malamai annabi yace ba ƙarya ce mai ruwa can bai ko ƙarya uku kenan duk abin da zaka yi kai da matarka wannan ba ƙarya ne ba da kuma daga ana mutum biyu suna gaba ka shirya su to shi nan zai karawa bayani ce islahu za ta bayyin sulhu tsakanin mutum biyu masu gaba ka shirya su sai ya ce قال حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي جعد عن أم درداء عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال صلاة ذات, ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة
kenan da yanzu dai can baya mun kare haƙuri a kan mi cututtuka ga mutane ko kenan yanzu ya fita zai shiga masu sabon babi kenan a wannan babukan da muka gaba ɗaya mai zai gane mutane diyan da kai baka fita kawai ka iya da kanka ko diyan da kai wajen mutane baka fita kuma kai baka yi ƙarfin ba a yan ɓata ka ba ko ba a yi da kai ba baka yi ƙarfin wannan ba kenan annabawa an musu wannan kenan zama da mutane da yake a guri ake kenan don su mutane duk yanda kai baka fita kuma yanda kai ma ake ma kai ma kana wa wani ai da kuma misali wanda suke ba dan shi darsi yana ba dan shi karatu ne sai zai nuna dan nashi su mutane a hankali ake bin su duk yanda kai baka fita sai ka dan shi mai doki wannan wanda da jaki ya zo dan shi yayi ka dan shi kamar dan shi dan shekara 12 haka darasi ne zai ba shi nuna mai mutane ba duk yanda kai baka wuta sai kara ya kira waɗannan shi dan shekara misali goma sha biyu da jakki suka fita za su yi yawo gari za su je kasuwar dole misali su a da jakki da farko sai ya ce to yanda zan mai mu tura hau jakkin ne in rika kora ka shi wa zai hau jakkin yaron zai hau jakkin shi ko baba ya kora da yadda suka wuce yan hada sai su ce mai kaga yaron banza bai da tausayin baban shi shi ya hau jaki yawar tsoho a ƙasa da inda ya wuce ana haɗu wannan ta ga bai huta ba ko sai ce to yaro sauka ne in hau shi ya sauka wa ya hau tsoho ya hau ɗan hawa daga wasu suka ce kaga tsohon banza bai to sayin ɗan shi ya bisa jaki yaro ƙarfi yana kora shi ya ce to mu sauka mu dukan mu hau aka ce kaga wanda ba su to sayin dabba su duka kun zo kun hau dabba aka ce to mu sauka mu kora jakin kaga wawaye an yi jaki na a haushi ko kun ki hawa kuna kora shi to ya za a yi sunta sai yi to sai lattijo ya kama ɗaya ce to kaga duniya ga dake duk yanda kai da mutane baka wuta ya hau jaki shi ɗaya an ce bai yi ba shi ya sauka yaro ya hau an ce bai yi ba sun hau su biyu an ce bai yi ba ba su hau ba an ce ba su yi ba to ya zai kenan babu babu wuta kenan mutane su duk yanda kai baka wuta ko mutane su suna aiki da zahiri duk abin da suke gani a zahiri shi suke aiki da shi shi ko ba so ka yi aiki da zahirin mutum ai mutane kawai abin da suka gani da zahiri su suke aiki da shi kenan abin da zamu gane dai kawai a wannan jirka su dasa gaba daya kawai ai hakuri da zama da mutane kuma mu ma masu laifi ne kamar yadda muke wa wani laifi mu ma hallo ana mumu kenan kowa yi hakuri da kowa islahi zatal bayyin sulhu tsakanin masu masu ne masu gaba da wasu ko wanda ba su shine mutum biyu a yi sulhu tsakaninsu sai ta hadasa na sadaqatu qala hadasa na abu ma'awiya anwa mu je tare anwa an a'amash man wa a'amash sulaiman an amr bin murata an salim bin abi ja'd anwa an ummi darda'in man hiya ummu darda ya man wa ummu darda ce ummu darda wannan ba dimin yi dimin yi a baya ummul darda shi da abi darda abi darda ya sunan shi abi darda in ya sunan shi uwaimir bin zaid ga wata ruwaya umair bin malik uwaimir uwaimir uwaimir sunan baban nashi ne aka sami hilafa wasu bin zaid wasu bin amir wasu bin malik shi dai abi darda sunan shi wa uwai uwaimir da suke uwaimir to da da kuma abi darda kuma ka ce ya sunan shi min faɗi ba ya sunan abi darda uwaimi to sai ce an ummi darda in daga ummi darda shi ummi darda uwar darda ai shi ma ba suna ne ba alkunya ne shi abi dardai wanda ake ce mai uwaimi yana da mata guda biyu da waccan ta mutu uwar gidan ya auro amarya ta farkon sahabiya ce ta biyun ba ta tabi'a ce ita amma dai dukkansu guda biyan ana musu alkunya da ummu dardai da wani malaman tarihi sai su ce ummu dardai kubra wa ummu dardai subra ummu dardai babba da ummu dardai karama ita ummu dardai babba ita ce sahabiye ita ummu dardai subra ita ce kuma tabi'a ita ummu dardai kubra ita ce ake ce mata hujaymatu hujayma ita ce ummu dardai subra subra ita ce hujayma kubra din kuma ita ce hairatu kenan sahabiyai ummu dardai sunanta ne haira hairatu kuma ummu dardai kuma karamai sunanta juhaima juhaima kenan a istidadi wata nan in ruwa ta zo sai a bayanin yanzu ya ce ma ummu darda to ummu darda wanda yake ne anan su gurance juhaima in ce kenan wata nan kuma ummu dardai kuburance abinda zai gane da shi abi darda matan shi guda biyu kuma duka ana musu alkunya da wa ummu darda kuma ka san darda wasu na mace ne wasu namiji ne fa larabci mu ne na muke sa sunan sunan mace ne mu'annas ne Allah ba fa ba muzakkar ne ba a asalin dai su larawa mace suke cewa darda'u a can larawa aka ce darda'u mace take wutarwa mu kuma na aka ce darda'u namiji ke wutarwa su can larawa zaman san darda'u sunan mace ne to sai hukuma can isa ba dai duka gani an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga dagawa daga ummi darda ummu darda wace sugura ita ce wa hujaima ko daga kuma abi darda abi darda ya sunan shi uwaimir an abi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ala ku shurana kowa mai don hankali shine ala ala unabbiukum shin bazan ba ku labari ba ga wata ruwa sai ce ala ukhbirukum tunda ita wannan hadisi shi ma ya zo gurare da dama na yace ma ala unabbiukum shin bazan ba ku labari ba ga wata ruwa sai yace ala ukhbirukum shin ba ba zan gaya muku ko bana ba ku labari ba dani kamai kamai do hankalin kuwa ku shuwa ran ba ku wani labari kowa shiru sai yace labarin da zan ba ku shin ce bi darajatin da wata daraja afdalu wadda ta hi fadala min salatin ta hi sallah wa siyamin ta hi azumi wa sadaqatin ta hi sadaqa amma dai malamai suka ce da na nafila ba na farilla ba kenan abin da za a gaya muku wannan ya haika zamna ka yi sallai nafila ya haika zamna ka yi azumin litinin da alhamishi ya haika zamna ka ba da sadaka to menene wanda ya yi sallan nafila lada ya yi azumin taɗawi lada ya yi sadaka lada menene wannan ƙalubala sai sabai suka ce annaba a gaya mu wannan wani daraja ne wani aiki ne wanda ya yi wani abuwan duka lada sai ce salahu za ta bayyana ka yi sulhu tsakanin masu gaba biyu mutum biyu ba su ganewa juna sun yi fada ba su magana wannan ya yi gabas wannan ya yi arewa makwabta biyu sun bata suna sarbis da ya basu aiki suna ba suna gaba ka zo ka yi sulhu a wannan ruwa ya ce ma ya yi azumin da zaka yi litinin da alhamishi lada ga mutum biyu na suna gaba da dadda ka zo ka gama su ladan ka ya hiwa wanda ya azumin nafila kuma ya hika ba da kuɗi ko kuma ka yi sallah shine ce salahu za ta bayyin sulhu gyara tsakankanin mutum biyu masu gaba sai ce wa fasadu za ta bayyin yace kuma batawa tsakankanin mutum biyu kuma ka zo ka bata mutum biyu kai ka zama zo kai ne ummu haba'isi ga masu gaba can ai an ce mu gama masu gaba ka gama su yi daɗi ya himi sallar nafila ya azumin nafila ya himi sadaka ko to kuma sai ya ce kuma wa fasadu za ta bayyin kuma ɓatawa tsakankanin mutum biyu wannan mutum biyu ne kai kuma ka zo ka yi ne ka lalata suka ɓata su yi ne su yi gaba sai ce hiya halika ai ita ma'aska ce hiya halika halika ma'aska ga wata ruwa sai ida ba na ruwa buhari ta adawar fura sai tsaya bakin nan a wata ruwa sai ida ba sai ce la aqulu ta haliku sha'ara walakin ta haliku dina hiya halik ma'aska ce amma dai ban ce muku tana aske gashi tana aske addini kenan da yake ne in ka gama mutane bi gaba kenan kamar ka aske addinin ka ne halika ma'aska ce kamar yanzu ma'aska ai zata aske mi kanka ya zama to kanka talbabu mi gashi to shine ya kwatanta mana kenan kuma in ka zo ka gama mutum biyu suka yi gaba kai ne ummu haba'is din to shi ma kamar ka zo ka aske addinin da yake kanka ne kenan me yake ne na kenan wanda yake gama mutum biyu su yi gaba kamar bayyana ne addini mun gane kenan ala unabbiukum bazan ba ku labari ba bi darajatin da wata daraja afdal wadda ta hi fifici daga sallah da azumi da sadaka malamai suka ce amma dai duka na nafila na kalu sahabbai suka ce bala na am ya manzan Allah gaya mana kala annabi ya ce musu salahun sulhu gama za ta bayyin mutum biyu masu gaba wa fasadu za ta bayyin kuma banna ka gama mutum biyu gaba shine fasadu za ta bayyin ka gama mutum biyu gaba hiya khaliqa wannan ma'aska ce la aqul lakum tahliqu sha'r ban ce muku mai aske gashi ma'aska reza mai aske gashi a'a tahliqu din tana aske addini gaba daya daga cikin mutum kenan duk wanda ya gama mutum biyu shine sababin gaba to wannan kamar ya aske addinin shi ne gaba daya sai ya ce mu ida babu
قال حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن, عن ابن عباس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال هذا تحريج من الله عز وجل على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يسلموا ذات بينهم kenan kawo ƙarƙashin wannan ruwaya sai buhari ya kawo wannan aya ya ce a habar na sufiyanu wani sufiyanu an husaini bin an hakama an mujahid an ibn abbas mujahid almajiri daga ibn abbas ibn abbas kuma a cikin sabai shine gwanin tafsiri allahumma allimhu ta'wil ibn abbas ya ce an ibn abbas daga ibn abbas sai kawo ne ce fattakullaha ku yi tsoron Allah wa aslihu ku yi gyara za ta bayyana kuma da abin da yake tsakankanin ku ku yi tsoron Allah ku yi gyara da abin da yake tsakankanin ku sai ibn abbas ya ce wannan ayi tana nunawa ne abu samumunai su yi tsoron Allah kuma su yi gyara tsakankanin kan suka su yi gaba kamar ibn abbas ya fasa ta wani ai sai ce tana nunawa ne ga mumunai su yi mi ya taqullaha su yi tsoron Allah kuma su yi gyara tsakankanin junansu ai da kwaya su wancan da aka ce ana bude kohin sammai ranar litinin da ranar mine ne ko duk wani bawa wanda bai shirka da Allah sai a gafarta mai sai dai mazaje guda biyu waɗanda suke gaba ba su zittuwa ba su sallama tsakanin su sai a ce ku dakata wa wannan ku dakata wannan sai sun shirya ba gafarta musu kuma hakkin gaba inda take yi kai in kai sallama kai ka fita ko da mutum yana ma gaba kai in kace mai salamu alaikum ta hurkokin nan ko da bai amsa ba kai ka fita shine ayi ce wa khairukum man bada bil kalami wanda ya fifiko tsankaninku wanda ya fara magana kenan in ɗaya taurin kai kai dai i sallama kai ka tsere sai ce babun iza ka zabta li rajulun wa huwa laka tasaddiqun ka zo ka wa mutum abokinka ƙarya shi kuma ya yarda da abin da kai mai mutum ne ya baka confiance samfursa sai ka zo kai ta mai ƙarya shi kuma ya yarda ai ana samun wannan wanda ya yarda da kai duk abin da kawai daidai ne kai kuma sai ka zo kai ta zuga mai ita shine ce iza kazzabta idan kai karya li rajulun gawa ga mutum wa huwa laka sabu saddiqun shi kuma yana yana mai gaskata ka to sai ce ko lokaci yayi mata daga nan kuma sabon ka قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن دبارة بن مالك الحضرمي الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل أن أباه حدثه أن سفيان بن بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب isnad in hadisin da kai a kawala a kan shi amma dai isnad kuma hadisin dai lahu shawahidu don wannan me yake cewa kaburat khiyana wannan ma wani khiyana bi hausa wani khiyana ha'inta wannan ha'incin wannan ha'incin ya girmama ha'inci ai haramun ne a musulunci ko shi ne ce kaburat khiyana wannan ha'incin ya girmama menene wannan ha'incin da ya girma sai ce an tu haddisa a haka ka zo ka wa dan uwanka zance ka wa dan uwanka magana hadisan magana wa huwa laka musaddiqun shi ya yarda ya gaskata ka wa anta lahu kazibun kai kuma ƙarya ce ka fesa ne kenan wannan abun ya girma in ji annabi kenan ai yanzu ka zo mutum ne ka gaya mai ka gaya mai ka gaya mai ya yarda ya kab yayi haka yana shawara kenan eh haka ne eh haka ne amma dai wa anta lahu kazibun kai kuma makareci babu na gaba daga nan zan tsaya da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sanya abinda muke faɗi a cikin littafin mu yi aiki da shi tunda wannan littafi duk abinda yake wani daman tarbiyya ne kamar abu ne yau da gobe yake karantar da mu dan wannan ce ma al'adabul mufrad bai bar komai ba to Allah sa abinda muke faɗi mu rika dan kwatantawa sai idan ya kai rana ta sai mu tashi babe na 185 babun la ta iddu a haka shay'an kakkawa dan uwanka alƙawalin wani abu fa to khulifahu kuma ka saba ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk